الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاب يرقى وتن ذا القعدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 26 ga watan 6 a gregorian kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na 21 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin abi abdullah muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala a kamar yadda aka sani tun tafiyar hutun azumin watan ramadan da muka shiga cikin tafsiri da sauran programs na ramadan ba mu samu muka dawo wannan karatu ba sai yau insha allahu ta'ala muna addu'a abubuwan da muka gabatar kafin wannan rana allah ya amsa mana ya biya mana bukatunmu na alkhairi abubuwa da suka faru gare mu wanda muka yi na saban Allah da abubuwan da muka yi na kusakurai da laifuffuka da muka yi masa subhanahu wata'ala muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana waɗanda duk suka taimaka suka ba da gudunmawarsu imma dai ta kuɗi imma ta shawara imma ta nazari da hangen nesa da tunani imma ta tattaunawa ko ma wace irin kalar gudunmawa ce komai ta haka komai girmanta cikin gudanuwar waɗannan karatuttuka da waɗannan tafsirai da abubuwan da muka gabatar muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya kowa da jannatul firdaus Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya a ka'idar in mun dawo karatu ba ma jira sai kowa ya ji ya samu labari sannan ya dawo kawai in dai mun sanar ko maka tabbatar sanarwa ta tafi daidai gwargwado ko da sauran jama'a sun ji ko ba su ji ba gaskiya za mu ci gaba da karatu saboda shata yana cewa wai ranar tafiyar lahira a nan babu zaman duniya ko ba haka ba ne to saboda haka duniyan nan ba ta da tabbas sai mu ci gaba kawai da aiki da fatan allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarmu muna masu imani to in ba a manta ba karatunmu na ƙarshe da muka yi a cikin wannan littafi mun rero baitukan ne da a a wani malami ya kawo su a cikin sullamul abunan wusul ko ma'arijul qabul sharhu sullamul wusul ila ma'arifatul usul na al'imamul hakami mun rero waɗannan baituka kuma muka yi ta karanta su kusan kusan da kowa muka ji ya iya na jan haka ne ko kuma na ce na ba da asamin kowa ya je ya haddace su ko ba haka nace ba yawwa nace na bada asamin kowa ya je ya haddace kuma in nazo dama zan ce Allah nuna mini gidan yaccar ta yara ko yawwa zan nuna ne kawai ce wani karanta mana a fara nunawa daga yau ko dai a dan daga kafa eh ta to bari mu dan maimaita su sai ya zama kamar matashiya ga musamman ga wanda suke da littafi a sai ya zama kamar matashiya sannan sai mu dora karatu yadda dai baitukan suke shine muka ce malam mai sullamul wusul yace a man qala ha mu'taqidan ma'anaha wa kana amilan bi muqtadaha fil qawli wal fi'li wa mata mu'minan yub'ath yawm al hashri najin aminan فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب waɗannan su ne baitukan da muka karanta muka ce kowa ya je ya haddace to da Allah a yi ƙoƙari rana ita ba zan ɗaga kowa ƙafa ba fa yau ɗin dai an ɗan ɗaga amma rana ita yau lalle ba ɗagun ƙafa saura kuma in waiwaya ta nan in ga wanda na saba ganin su a gaba gaban nan sun yi walfauru eh insha Allah Allah ya sa mu dace malam ya ce man ƙalaha wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallahu mu'taqidan ma'anaha yana mai ƙudurce da kulle a zuciyarsa da ma'anar wannan kalma wa kana amilan kuma ya zama yana aiki bi muqtadaha da abin da kalmar ta kunsa an gane kalmar take hukuntawa yana aiki da abin da kalmar take hukuntawa ta kunsa ta tattala fil qawli a cikin maganganunsa yana aiki da la ilaha illallah wal fi'li a cikin ayyukansa yana aiki da la ilaha illallah wa mata mu'minan da ya tashi mutuwa kuma ya mutu da kalmar la ilaha illallah ya mutu mumini saboda annabi ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da khalal janna wanda ƙarshen furucinsa ƙarshen zancensa ya zama kalmar la ilaha illallah wannan dan aljanna ne in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka ya ce wa mata mu'minan mutum ya mutu yana mumini ya ce to sakamakonsa yi bu'athu yawmal hashiri za a tada hi a ranar tattara kowa an gane ko ranar da za a taro kowa har sura ake da ita ma suratul hashiri ko sura tattaro jama'a labari ne za aka bayar na yadda Allah zai tara kowa da kowa sai aka sawa sura suratul hashiri najin aminan zai tashi a gobe kiyama najin a matsayin wanda ya tsira aminan a matsayin wanda yake cikin aminci an gane maganar da kyau ko a matsayin wanda ya tsira a kuma matsayin wanda yake cikin aminci menene aminci daga azabar Allah aminci daga fushin Allah aminci daga wutar jahannama zai amintu daga fitintunu na bala'in kiyama shine zai tahi najin ya tsira ainihin wato aminan wanda ya tahi cikin aminci ba shi da firgici an gane magana da kyau ko yasa galibi idan Allah maɗaukakin sarki ya zo yana magana akan masu imani sai ce la khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu firgici ko tsoro a gare su gobe kiyama ko ba su da bakin cikin gamuwarsu da Allah to irin wannan zai tashi akan wannan ainihin wato tsari din an gane ko wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannama fa musallamun najin wa akharu muhammadun ya ce wa kaza siratu hakanan sirati da kake ganinsa yumaddu fauka jahannama za a shimfiɗa shi a kan doron wutar jahannama ya ce fa musallamun najin wanda duk ya kubuta to ya tsira wa akharu ɗayan kuma muhmalu zai afka cikinta an gane magana da kyau ko to don haka duk wanda ya tsira ya je da wannan kalma ya mutu mai imani to wannan najin ya tsira aminin kuma yana cikin aminci sai ce fa inna ma'ana halladhi alaihi domin ma'anar da aka gina wannan kalma a kanta dallati yaqinan wahadat ilaihi wanda ta yi nuni na yaqini akan kalmar wahadat ilaihi kuma ta shiryar da mutane zuwa ga wannan allaysa bil haqqi ilahun yu'badu ma'anar ita ce babu wani Allah da ake bautawa Allahn gaskiya in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala Allahn gaskiya ba wani wanda ake bautawa in ba shi ba zalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu zalika Allah yace haka lamarin yake bi anna Allah huwal haqqu lalle Allah na gaskiya wanda ya halitta wanda yake da sunaye tsarkaka da siffofi na mutunci da karama wal haq wannan Allah shine Allah gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wanda kuma suke kira ba wannan na gaskiyar ba to wannan shi kuma aikin banza ne shirme ne an gane magana da kyau ko to shine abinda kawai kalmar take kunshi a cikinsa kuma ta kunsa na ma'ana allaysa bil haqqi ilahun babu wani Allah wanda yake na gaskiya yi ubadu wanda ake bautawa a illal ilahul wahidu in ba wannan Allah kwaya ɗaya ba almutafarrid wanda ake kaɗaitawa da bauta ba wani Allah in ba shi ba to wannan shine abin da kalmar take hukuntawa take so ta fahimtar da duk wanda ya rungume ta to da me ake kaɗaita shi bil khalqi shi kaɗai ne yake menene halitta shi kaɗai Allah shi yake menene halitta war rizqi shi kaɗai yake menene azurtawa wama min dabbatin illa ala Allah rizquha ko ba wanda yake azurta duk wani wanda ke doron ƙasa sai waye sai Allah bilhalki shi kadai ya halitta to mun sha faɗin in an ce alhalku a larabci yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai ijadu shai'a min al'adam ko kuma tahwiluhu min suratin ila ukhra ijadu shai min al'adam samar da abu daga babu shine halitta da babu shi yanzu sai aka same shi to sai a ce an halitta shi an gane magana da kyau ko to dan adam yakan yi halitta amma ba irin ta Allah ba yanzu dan adam yakan kera mota ko ba ya kerawa to shi ma yayi halitta a larabci amma a shari'a bai yi halitta ba domin karafin da ya amfani da su shi ya halicce su wa ya halicce su aslan Allah na fata kun fahimci magana to saboda haka shi Allah shi ya kaɗaitu da halitta ta asali ƙirƙiro abu ƙirƙiro abu wanda da can ba a taɓa ganinsa ba ba a taɓa layinsa ba ba a taɓa samar da shi ba yanzu ne ya samu to ba wanda yake wannan sai waye sai Allah abu na biyu daga cikin ma'anan alhalku suka ce tahwilu shay min suratin ila ukhra canja abu daga sura zuwa wata surar daban yanzu wannan wannan kwalbar ai da gilas ne ko da wani ƙaro ne da wani waye aka har haɗa sai ya zama mai wannan gilas ɗin da muke kallo yanzu sannan daga nan kuma aka sake mulmula shi aka yi rawun ɗinsa ya ba da wannan yanayin haka ne to canja abu daga yadda yake a mai da wani abu shi ma ana kiransa alhalku amma yana da bambanci kuma da ƙirƙiro abin asalin babu shi to shi ɗan adam yana iya yin wannan shine abu ne Allah ya samar da hihi kuma sai ya ɗauke shi ya sarrafa shi ya mai da shi wani abu daban ƙarfe ne Allah ya halicci ƙarfe sai ya ɗauki ƙarfen sai ya mulmula shi sai ya mai da shi allura ya mai da shi matsefata ya mai da shi garma ya mai da shi kaza ya mai da shi kaza ya mai da shi kaza to tahwilu shay min suratin ila ukhra shi ma ana kiransa al haka kuma ijadu shay min al adam ana kiransa al amma na farkon nan ba wanda yake yinsa sai waye Allah ma'ana wannan na biyu ijadi shay'an min al-adam ba wanda yake yinsa sai Allah amma na biyu cewa a canja abu daga wata sura zuwa wata sura wannan dan adam yana ainihin wato iya yinsa war rizq haka arziki kamar yadda muka ce ba wanda yake azurtawa sai waye sai Allah Ulman yarzuqukum minas sama'i in amsaka rizqahu ka tambaye su wake azurta ku daga ina daga sama in Allah ya rike me arzikinsa Allah ya ce bal lajju fi utuwin wa nufur bal ba haka bane lajju sun kutsa sun yi nisa fi utuwin a cikin taurin kai da jiji da kai da bankama da isa wa nuhur da kuma koruwa da guduwa daga Allah subhanahu wa ta'ala an gane magana da kyau ko saboda haka ba wanda yake azurtawa sai wa sai Allah yasa cikin hadisi ingantacce wanda muna yawan karanta shi manzo Allah yake cewa Allah yana cewa ya buna adam ya kai dan adam tafarraq li ibadati ka bawa ibada ta lokaci ka dinga bauta mun ka'in da na'in zan cika hannunka da arziki kuma zan cika ƙirjinka da wadata zama matsalar shi ne za ka iya samun arziki fa amma fa baka wadatu ba haka ne ko ba haka ba sai ga ga arziki a hannunka amma kuma wadatar ta ƙi ta barka ka yadda kai mai arziki ne rashin wadatar zuci ko ba haka ba ne ya sa ya ce innal ghina ghina nafs wadata ita ce ta zuci to idan ka bauta wa Allah idan ka bauta wa Allah sawu da ƙafa sai Allah ya baka arzikin da za ka ji ka yarda kai mai arziki ne in kuma ka watsar da Allah sai Allah ya baka arzikin da za ka dinga jin kai talaka ne wani idan ya hango ka a nesa sai hango ka mai meye mai arziki amma kai kuma haushin kanka da kanka ma kake ji saboda ka raina abin da Allah ya baka ba ka wadatuwa da shi saboda ka ƙi Allah sai Allah ya saka maka talaucin zuci an gane magana da kyau ko yasa imamin shafi'i a cikin baitukansa yake cewa da'il ayyamu taf'alu ma tasha'u yace wa tib nafsan idha hakama al-qada'u yale yace wala tajza li hadithati al-layali yace fama li hawadithi dunya baqa'u sai ce wa kurrajulan alal ahawali jaljan sai ce wa shi matuka samahatu wal wafa'u a can gaba sai ce idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa'u yace idza ma kunta za qalbin qanu'in in Allah ya baka zuciyar wadata ka ji ka wadatu da abin da Allah ya maka to fa'anta wa maliku duniya sawa da kai da wanda ya mallaki duk duniyan nan saboda arziki ɗaya kuke haka ne kuma haka ba amma in ba ka da wadatar zuci duk abin da Allah zai baka wallahi sai ka raina kuma sai ka ji bai ishe ka ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko sai ka ji bai ishe ka ba saboda baka da wadatar zuci to shi yasa a yake faɗa kan cewa a a ainihin wato ta Allah da cewa shi ke halitta kuma shi ke azurtawa wa bitadbiri shine bil khalqi war rizqi wa bitadbiri sannan Allah shi ke jujjuya al'amura gaba daya duk wani abu da kaga yana kaiwa da komowa wa yake kai shi da komo shi Allah ka yadda da wannan kai imani da wannan kai aiki da wannan duk abin da ka gani a duniyan nan yana kaiwa da komowa ba wanda yake kai shi da komo shi sai Allah wallahi hatta bishiya da kake ga ganyenta na kadawa ba wanda yake kada shi sai waye sai Allah da Allah zai cire lamarinsa a kanta na sakan ɗaya wallahi yadda ka san sandararren abu ka san dai wannan abun a hakansa ba motsi yake ba ko wallahi haka za ka tsaya ba ta motsa ba to ka yadda Allah yake juya komai kai din nan da kake tafiya wani inji ne Allah ya saka maka wanda yake daga kafar ka yake saukewa wani inji Allah ya saka maka wanda yake sa fatar idan ka take kiftawa take rufewa take buduwa wani inji Allah ya saka maka wanda ya sa wannan bakin ka yake buduwa yana rufuwa harshen ka na kaduwa idanunka na wulkitawa daga zaran Allah ya tsaye da injunan nan haka mutum zai fasta wallahi jama'a daga yadda yake kawai ya tsaya tat yadda ka san daskararriyar da abin nan menene kankara wallahi haka zai tsaya da zai kara musiba ba to ba wani abu a duniya wanda ba Allah ne yake juya shi ba jama'a kun fahimci magana kai jama'a hatta zuciyar dan adam fa Allah ne yake jujjuya ta shi yasa malamai suka ce fummiyat qalban li kathrati taqallubiha an sanya mata qalbu ne saboda yawan jujjuyawarta domin kalmar qalbu min qallaba yuqallibu taqliban wa qalban abinda ke yawan jujjuyawa yake yawan jujjuyawa yasa aka saka mata qalbu yanzu nan za ta yi imani yanzu nan za ta kafirci yanzu nan za ta yarda yanzu nan za ta ƙi yarda yanzu nan za ta yi saɓo yanzu kuma za ta yi ɗa'a kalbu kenan sun miya kalban likasar ta takallubi an sanya mata kalbu ne saboda yawan a jujjuyawarta an gane magana da kyau ko to yasa a hadisi annabi yake cewa Allahumma ya muqallibal qulubi ya Allah mai jujjuya masu jujjuyawa zukata kenan sai ce thabbit kalbi ala dinika tsayar da zuciyata jam katta yi rawa in dai akan menene akan addinin ka ne an gane magana da kyau ko to ba abin da ba Allah ne ke ne ba ke juya shi ba jalla ani shariki jalla Allah ya ɗaukaka ani shariki dangane da abokin shirka wanda za a yi masa tarayya da shi shirka bala'i ne jama'a Allah ya ɗaukaka daga shirka ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ɗaukaka ta tabbata ga Allah ɗaukaka mai girma Allah ya ɗaukaka daga shirka kar kai shirka an wayi gari da yawa daga cikin mutane sun san shirka wallahi babu kyau wallahi sun yadda kuma duk wanda ya mutu a cikinta amma zai shiga ina zai shiga wuta kuma in ya shiga ba zai fita ba sun yadda wallahi sun yadda da ayoyin sun yadda da hadisan amma wallahi wasu bukatun duniya ne suke saka su shirka fa wani za ka ga neman duniya yake saka shi shirka kwanan nan naga wani bidiyo an sake shi akan facebook a jihar zamfara an kama wani gida da wasu mutane a ciki da wasu tukwane wani tukunyar ma jini ne a cikinta da wasu takardu da rubutun sunayen manyan jihar zamfara har da gwamna gaba ɗaya har da gwamnan zamfara da sunansa da komai an je armi wasu in kai kana gani ka san da matsala tukwane ne na ƙasa malam wasu allurai ne a caccake a kansu da yashi haka an zuba an shafe sama an caccaka allurai malam mata shirka maza shirka masu kuɗin shirka talakawa shirka shugabannin shirka wanda ake zama da su ake shugabanta su su ma shirka shine aliyu na mangizari yake cewa gashi ka tozarta kanka son kuɗi ya sa ka shirka ya ce da dubu miliyan gare ka ran da ka mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fi fan bakwai ba haka ne ko ba haka ba yi ya ce gashi ka tozarta kanka son kuɗi ya sa ka shirka da dubu miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fi kwan bakwai ba kwan bakwai fa jama'a naira goma sha hudu kenan shine fan bakwai fan ɗaya shine naira biyu to ka san fan bakwai a wancan lokacin kuɗi ne an gane ko ka gani ya ce to yanzu son kuɗi ne suka ka shirka ka je ka tara kuɗin a cikin shirkar amma fa ranar da ka mutu fatufan da za a saka maka a jikinka bai wuce wuce fan bakwai ba za a kai ka kabari a turbuɗa ka da Allah menene kuɗin ya ma amfani ka ɓata lokacinka ka yi shirka ka yi kulumboto ka yi tsafi ka yi duk abin da za ka yi mu je ma ka samu kuɗin domin matsalar ita ce ita duniya idan fa ka neme ta ba ba lallai bane ka same ta don Allah ce man kana yuridul ajilata ajjanna lahu fiha ma nasha'u sai ce me liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura yace wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura yace kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura wanda yake son magaggauciya ita ce duniya Allah ya ce za mu gaggauto masa da ita gwargwadon yadda ba ga dama amma in mun ga dama ma'ana in ka nemi duniya sai Allah ya ga dama ya baka amma in lahira ka nema wannan Allah ya yanke hukuncin duk wanda ya nemi lahira ba maganar option kawai za a bashi lahira wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun ko fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to saboda haka kaga shi yasa idan mutum ya gane irin wannan to sai wa kansa faɗa duk wani abin da zai raba shi da Allah karka yadda karka yadda ya kusance shi an gane magana da kyau ku duk wani abin da zai raba shi da Allah karka yadda ya kusance shi ka yi ƙoƙari ka ga cewa ba ka yi shirka ba ka yi wa kanka faɗa wajen hana kanka da kanka shirka shine aliyu na mangizari yake ƙara cewa tun da sauran hankalinka yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi kaza ka san su alwala duk da wanka tun ba a aiko mala'ika ba tun da sauran hankalinka ma'ana tun kana cikin hayyacinka al'amura ba su rigirgide maka ba yaƙi birnin zuciyarka ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi ma'ana nemi littattafan tauhidi ka karanta kaza ka har ilau kuma san su alwala duk da wanka ka yi ƙoƙari ka san fikihun alwala fikihun wankan janaba da sauransu ya ce tun ba a aiko mala'ika ba tun kafin a aiko ma mala'ikan da zai kai ka lahira sai ce ka san rai ba shi wanzo tsai da sallah kai ta ƙwazo kai haji ka ziyarci manzo randa duk mutuwarka ta zo baka je a cikin rashin shiri ba ko ba haka bane jama'a ka san rai ba shi wanzo rai ba da wama sai ce tsayi da sallah kai ta kwazo ka tsayi da sallah kullum aka kira sallah a ganka a masallaci kai haji ka ziyarci manzo in Allah ya baka dama ka je aikin haji ka ziyarci manzon Allah ya ce ran da duk mutuwarka ta zo ranar da duk aka ce mala'ika ya duro maka baka je a cikin rashin shiri ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku Allah ya shirye da mu saboda haka a malam yake cewa a jalla an shari Allah ya ɗaukaka dangane da barin abokin tarayya abokin shirka abin wanda za a yi masa shirka da shi wan nazir haka Allah ya ɗaukaka daga barin abokin da za a haɗa shi da shi a ce ga wani daidai da Allah na na la nazira lahu Allah ba shi da nazir wanda za a haɗa shi da shi an gane magana da kyau ko sai ce wa bisuruɗin saba'atin qad quyyidat da sharuɗa guda bakwai aka dabaibaye ta kun san wato shi ilimin addini qawaid ne in aka ce qawaid ana nufin wasu formuloli ne kawai in ka rike su shikenan ka san abu kaza yanzu za a faɗa maka wasu abubuwa da idan ka san su to ka san mecece la ilaha illallah in ka iya su ka iya la ilaha illallah in ka fahimce su kai aiki da su ka gama da wannan kalma ka ribace ta bata ribace ka ba ina fata an fahimta shine nasiru sa'adi a cikin alqawaidul fiqhiyya yake cewa faharis ala fahamika lil qawaidi jami'atul masaili shawaridi yace fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taqtafi subul alladhi qad wuffiqa yace faharis ala fahamika lil qawaidi a cikin ilmomin addinin musulunci ka kwadaita wa kanka haddace ka'idoji jami'atul masaili shawaridi irin wato ka'idojin da suka tattaro almasail mas'aloli ash-shawarid wanda suka fauce suna da wahala suna da yawa su ita kuma ka'idar ta tattaro masu ta haɗa masu guri ɗaya na fata an fahimta shine jami'atul masail shawaridi sai ce to fatartaqi fil ilmi khaira murtaqa idan ka samu ka haddace ka'idoji na ilimi to zaka dinga taka matakalar ilimi mafi alherin matakala yace wa taqtafi subul ladhi qad wuffiqa kuma za ka dinga bin hanyoyin waɗanda aka musu dace a duniyarsu da lahirar jama'a kun fahimci magana shine faharis ala fahamika lil qawaidi jami'atul masaili shawaridi fatartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taqtafi subul alladhi qad wuffiqa wannan ya faɗe shi a cikin alqawaidul fiqhiyya nasa na Muhammad Nasiru Sa'adi malamin fadilati Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya musu rahama baki daya dan haka za a faɗa ma wasu ka'idoji ne wasu formuloli wasu abubuwa dangane da wannan kalma wanda in ka rike su to ka gama da kalmar da izinin Allah sai ke cewa wa bi shuruɗin saba'atin qad quyyidat da wasu sharuɗa guda bakwai aka dabaibaye wannan kalma wa fi nususil wahyi haqqan waradat kuma waɗannan ƙa'idojin guda bakwai da waɗannan sharuɗa guda bakwai wato ba wai da ka haka kawai aka faɗe su ba a'a wa fi nususil wahyi a cikin nasoshin wahayi nasoshin qur'ani da nasoshin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aka samo su an gane maganar da kyau ko shine wa fi nususul wahyi haqqan waradat sun zo ne a cikin alqur'ani sun zo ne a cikin hadisan manzon Allah sai ce fa innahu domin yadda lamarin yake lam yantafi qailuha wallahi duk mai furta kalmar shahada ba zai amfana fa da ita ba an gane bin nutuki kawai dan ya furta ta da baki illa haifu yastakmiluha sai ya hada waɗannan ka'idojin ya rike su ya fahimce su kuna fahimta da kyau jama'a fa innahu yadda lamarin yake lam yantafi qailuha duk mai furta kalmar shahada ba zai amfana ba fa bin nutqi da furta kalmar shahadar kadai illa haifi yastakmiluha sai ya tattaro waɗannan ka'idojin da waɗannan sharuɗa ya fahimce su ya karanta su ya rike su to nan ne zai amfana da kalmar an gane sai ce wal ilmu na farko shine al ilmu sanin me la ilaha illallah wanda za mu zo duk sharuɗan nan da malam ya karanto su a nan zai zo ya filla filla da su kowanne zai faɗi menene ake nufi da al'ilmu eh al'ilmu bi kalimati la ilaha illallah sanin kalmar mai ake nufi da shi zai faɗa mana can gaba jama'a kun bayyanci magana da haka ka sami iliminta Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika fa'alam kaga sai ce ka sani sai ce annahu la ilaha illallah ka sani sai ce ka san me za ka sani cewa lalle ba wanda ya cancanta abota wa saiwa sai Allah jama'a kuna fahimtar magana wal yaqinu sannan ka sakankance da me da kalmar yaqin za ka samu mutum yana musulunci amma wallahi yana shakka ko ba a samu jama'a har ma ka zo ne yana cewa da mu da su wai duk lalube muke cikin duhu a wallahi ƙarya ne mu ba a cikin duhu muke lalube ba ko ba haka bane ko je wani ma ya faɗa ko a uzu billah ka gane ko wallahi ba ɗaya bane wai duk addinin ɗaya ne wallahi ba ɗaya bane addinin musulunci daban inna dina inda lahil الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر an gane ko saboda haka lalle za ka samu wasu suna musulunci amma suna kokonto wallahi jama'a za su ce to da mu da su din ne ku daina daga hankali da Allah duk bayan uwan juna muke ba ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wai makoma ɗaya a na yadda dai ƙasa ɗaya muke Allah ya haɗa ba yadda na iya na yadda al'umma ce ɗaya yaran mu fulatanci nasu fulatanci muna hausa suna hausa amma makoma ɗaya a a ni wallahi aljanna zan je in Allah ya yarda ban san ku ba ina za ku je a to duk mu can za mu je na'am wani yana ta daga hannu tana eh gaskiyar magana idan bai sani bane wani jahilci ne sa ya haka sai a mar tambihi a gyara masa a nuna masa ba haka ake ba idan ka faɗa haka tana iya fitar da kai a musulunci in yace inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah la ilaha illallah yace na dawo na gyara shikenan amma in ya faɗa ya zama da sanin sa ne kawai yana faɗa don gyara wata miyarsa ka san wasu suna faɗa ne ba don su yardar da waɗancan su nuna da mu da su wai duk abu ɗaya ne ba wai bai san cewa akwai bambanci tsakanin musulunci da kafirci ba wallahi ya sani amma yana faɗa ne kawai don ya yardar da waɗancan ɗin wanda ba mu ba ina fata ko fahimta to na rantsi da Allah in dai dan wannan ka faɗa wallahi tallahi ka zama irinsu shine gaskiyar magana tunda ka san ba daidai ba ne sannan ka daidaita ba daidai ba ne an gane magana da kyau ko daidaita fa waɗanda ba mu ba da waɗanda suke mu jama'a kamar a kawo gwate ne a tire jama'a ya sha man shanu da wane ne da wane ne an gane magana da kyau ko sai a kawo rabin kofi na gudawa jama'a alhaji labara ya ce ai duk ɗaya ne ba zalu wannan gwatar zai shawo ko a zariya ba za mu sha shi ba balantana a nan gombe a ce ai duk ɗaya ne ba ga kamannin ɗaya ba ne a ce a tsiyaye kawai a gauraya ba matsala anya ba matsala akwai matsala to in ka yadda da kwace kaga sunan makuran kusan ɗaya ne gwate gudawa kaga ji ji ne a farko duka to in ka yadda ba ɗaya bane to kawai musulunci da kafirci ba ɗaya bane wallahi an gane magana da kyau ko to ina ga wannan misalin baka fahimce shi ba to sai dai mu nemi inda ake ɗaura mutane sai mu ci a ɗaure mana kai na kwana biyu a ɗan yi ma saitin hamma da gyaran kafireto amma mai hankali ya kamata ya fahimci wannan misalin aiko Allah shi da mu wannan shi ne don haka yake cewa wal ilmu wal yaƙinu wal ƙabulu wal ilmu a san kalmar la ilaha illallah wal yaƙinu a sakankance da kalmar cewa za ta shigar da mutum aljanna in dai mutum ya iya waɗancan abubuwa ya yarda da su ya amintu da su ya yi aiki da su to labudda zai tafi aljanna da izinin Allah wal qabulu sannan mutum ya karbi kalmar karba na hannu bibbiyu ka karbe ta karba na hannu bibbiyu to idan ka ainihin wato zama haka to kalmar ka ta shahada ta zama baka da matsala baka da matsala kuma a makomarka a gobe kiyama wal inqiyadu sannan ka jawo zuwa ga me duk abin da kalmar ta jaka duk abin da kalmar ta jaka ka jawo ka aikata ya ce fadri ma a kulu ina mai sanar da kai abin da kake faɗa ka yi ƙoƙari ka fahimce shi ka yi aiki da shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko wa sidqu ka gaskata kalmar shahada wal ikhlasu kuma ka yi ta dan Allah kar ka yi ta dan wani wata wata bukata wal mahabba kuma ka so kalmar an gane magana da kyau ko sai ce wafakaka Allahu lima ahabba Allah ya shirye da kai zuwa ga abin da yake son sa duk abin da Allah shi yake so to Allah ya shirye da kai zuwa ga wannan abu ma'ana bayan ya gama karanta mana kuma ya mana addu'a Allah ya amsa wannan addu'a akan mu addu'ar mana an gane magana da kyau ko to jama'a na'am na'am ban ji ba eh ta'atullahi fi ma amara ba eh al-inqiyadu yana yana cewa za a iya fassara shi da ta'atullahi fi ma amar wato abautawa Allah cikin abin da ya umarni duk abin da Allah ya umarni abautawa to shine ka jawo zuwa ga me zuwa ga kalmar shahada domin abin da duk Allah ya ce maka kana yi haka abin da duk ya hana ka kana me kokarin bari abin da annabi ya zo maka da shi kana kokarin me aikatawa abin da ya me ya hana ka kana kokarin shine al-inqiyadu wato ka jawo zuwa ga abin da Allah ya umarni ka hana zuwa ga abin da ya hana jazakumullahu khairan fadri ma aqulu an gane magana da kyau ko sai ce wa qad quyidat hadhihi al-kalimatu at-tayyiba hakika an dabaibe an daddaura wannan kalma mai dadi wannan kalma mai ma'ana wannan kalma mai fa'ida bi quyudin da wasu irin dabaibayi da wasu kulle-kulle fiƙalin masu nauyi an ɗaɗɗaura wannan kalma da wasu abubuwa masu nauyi hiya athqalu ala man adallahu Allahu min aljibali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam sa'id ibnu raslan yace amma fa suna da nauyi akan wanda Allah ya batar da shi nauyin da ya fi nauyin dutse ban gane ko kun fahimci mai malam yake nufi ba yanzu ba an ce na farko ka san ilimin kalmar shahada ba na biyu ka samu sakankancewa da ita an gane al'ilmu wal yaqinu na uku ka karɓe ta da dai shauransu har zuwa ƙarshe ba sai ce to waɗannan kalmomi da aka ɗaɗɗaura kalmar shahada da su suna da nauyi amma nauyinsu akan wa yake nauyinsu yana kan wanda Allah ya batar da shi abinda malam kawai yake nufi shine duk wanda yake batacce ne to ba zai iya tsayawa ya fahimci waɗannan abubuwan da aka ɗaɗɗaura kalmar shahada da su ya yi aiki da su ya fahimce su ba kun gane magana ba ana nufin wato daskarewar kwakwalwa ba ba haka ake nufi ba ma a ce a ce mutum ba shi da basira ko ba shi da fasaha na ga a'a abinda ake nufi shine ya yarda da waɗannan abubuwan ya yi aiki da su to ba wanda ya hakan ba shi da nauyi a kansa sai wanda Allah ya sarewa kuma yake da imani kun gane magana amma duk mutumin da ba shi da imani batacce ne to waɗannan ƙa'idojin suna masa nauyi ba zai iya aiki da su ba kun gane magana da kyau ko an Allah ya saka ka a layin imani da layin wato takawa da tsoron Allah sai ka ji duk ba wani abu mai nauyi a ciki kawai za ka aikata duk abin da wannan kalma take kunshe da shi na waɗannan abubuwa amma idan ka jarrabu da kafirci ko ka jarrabu da munafurci ko ka jarrabu da wani abu makamancin haka daga cikin abin da ke fitar da mutum a musulunci walla ba za ka yi aiki da ko kwaya ɗaya daga cikin waɗannan ka'idojin na kalmar shahada ba kun gane maganar da kyau ko shine yace amma suna da nauyi ga wanda Allah ya batar da shi wa ashaqqu alaihi hamlaha sannan kuma ɗaukar su zai masa nauyi kwarai da gaske minas salasil wal aglali sama da dabaibayi da kuma sarƙa ta ɗauri kun gane yanzu misali da Allah mutumin da aka kulle shi aka kulle shi a ɗaki ya yake jin kansa cikin takura baya jin wata takura da rihin samun nutsuwa yana ji ko amma fa jikinsa babu wata sarƙa ba wani mai ɗauri to kwatanta duk mutumin da kalmar shahada ba mai imani ba ne ba to waɗannan ƙa'idojin da waɗannan sharuɗan yana jin su da nauyi a tattare da shi kamar irin nauyin da wanda ke kulla a ɗaki yake jin kunci da damuwa a rayuwar shi kun gane me ake nufi to kamar haka ne za ka ga wanda yake kulla a irin wannan gurin wanda yake ɗaure a waje da sarƙa da komai ya fihi walwala haka ne ko ba haka ba amma fa a zahirin gaskiya na wajen nan ne a ɗaure na cikin can a sake yake haka ne ko ba haka ba amma tare da haka na cikin ya fi jin me kunci da damuwa sama da na wajen to kamar haka ne idan mutum bai imani ba to ita kalmar sai ta zamanto masa mai menene mai ainihin wato nauyi a gare shi sannan kuma abubuwan da aka tattara ta da su sai zamanto suna nauyi a tattare da shi an gane amma man wafaqahu Allah to kaji abin da malam Sa'id Rasulullah ya ce amma duk mutumin da Allah ya datar da shi wa hadahu Allah ya shiryar da shi zuwa ga ainihin wato wannan kalma wa yassara lahu subulan najati kuma Allah ya sauƙaƙe masa hanyoyin tsira wa ja'ala hawahu taba'an lima ja'a bihi rasuluhu wa mustafahu kuma ya sanya zuciyarsa mai bibiya ne zuwa ga abin da annabi ya zo da shi jama'a kuma zaɓaɓɓen Allah shine Mustafahu Allah ya zaɓi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to sai mutum ya ji yana son bin abin da duk Allah ya zo da shi ko annabi ya zo da shi fahiya ashalu alaihi to zaka ga wannan kalmomi da waɗannan sharuɗa da waɗannan abubuwa da aka dabaibe wannan kalma da su za ga cewa suna da sauƙi wajen aikatawa a gurinsa kuna ina fata kuna fahimtar magana saboda Allah ya sauwaƙe masa ya shiryar da shi ya kuma datar da shi akan abin da yake daidai an gane ko wa aladdu ladaihi min al'azbi dhulali sannan kuma waɗannan kalmomi da waɗannan dabaibayi za ka ga cewa suna da zaƙi a gurin mutum sama da ruwan daɗi ka san natural ruwa fa wanda ba kemikal aka saka masa ba aka yi wane ne aka yi wane ne wala ya fi daɗin sha akan sauran duk wani abin zaƙi da ka sani ka samu tacaccen ruwa na Allah wanda ba hayaniya a cikinsa kuma ba a ɗauka aka saka shi a cikin wasu injina aka yi masa wasu ayyuka ba wala za ga ya fi daɗi yanzu gashi masana harkar lafiya da masana harkar wato ingantuwar jikin ɗan adam a cikin nau'ukan ruwa sai ka ji suna ce maka ka sha suwan wata haka ne ko ba haka ba ka sha suwan wata ko magani za a hada sai ka ji an ce a nemo suwan wata ko kuma a nemi nestin ko wani a makamancin haka saboda shi ruwa ne wanda yake kawai daga cikin dutse ke fitowa yana fitowa daga cikin dutse ba wata hayaniyar bature da ta taba shi sannan duk wani abu na cuta da yake zakkewa ruwa shi ba shi da shi amma idan ka sha shi za ka ji shi da gardi irin na me na ruwa na asali amma idan ka sha kaza ka sha kaza ka sha kaza sai ka ji an samar wani suga suga wani kwakwa kwakwa wani madara madara da zai shauransu sai ka ji can likitoci su ce ka rage shan ruwa nau'i kaza ba zan faɗa ba don kar masu kamfanin su ce na kashe musu kasuwa haka ne ko ba haka ba yauwa ka rage shan ruwa nau'i kaza saboda idan ka cika shansa zai iya haifar maka da matsala saboda yawan kemikal ɗin da ake sakawa a cikin ana samun haka ko ba a samu ana samu to abin da malam yake ce mana a nan shine mutumin da kalmar shahada da sharuɗanta suka yi masa sauƙi to suna da zaƙi a cikin rayuwarsa sama da zaƙin ruwa jama'a wanda ɗan adam ke sha yake jin daɗi a cikin makwallatan kokon ainihin wato abin nan makogarin shi jama'a kun fahimci magana to mutum zai ji haka amma duk lokacin da ka ji kalmomin nan da waɗannan al'amura suna ma da nauyi to wallahi ka fara addu'a kana neman taimakon Allah akwai matsala wallahi ka fara addu'a kana neman taimakon Allah kana ya Allah wannan abubuwa ina jin su wani iri a jikina Allah ka sauwake min su Allah ka datar da ni Allah ka shirye ni Allah ka dawo da ni kan hanya kai ta addu'a saboda yanzu mun samu wata formula na cewa mutumin da duk yaje yana jin nauyin waɗannan abubuwan to akwai matsala ta tare da shi wanda kuma yaje yana jin saukin su to gaskiya Allah ya datar da shi ya shirye da shi to kaga kenan in ka ji akasin saukin to ya kamata ka nemi taimakon Allah jama'a kun fahimci magana da kyau ko ya kamata ka nemi taimakon Allah saboda haka mu nemi taimakon Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya shiryar da mu ya dora mu akan menene akan daidai a jiya a hudu bata na yi magana akan yadda rayuwa take to bari mu ga muku wani formula wallahi wannan rayuwar ku za ka iya yin ta gaba ɗaya sai ka taho sai ka taho ka taho ka zo dab wallahi a cikin minti biyar na ƙarshen rayuwarka sai ka dace ko kuma ka faɗi minti biyar na ƙarshen rayuwarka sai ka dace ko kuma ka ka faɗi menene dacewar shine ka dace ka mutu akan wannan kalma to duk abin da ya faru a rayuwarka in ma hayaniya ce to daga ƙarshe dai ka yi me ka dace in ma dama ka taho da rayuwa mai kyau daga ƙarshe ka yi mai ka dace yasa manzon Allah yake cewa innamal a'malu bil khawati ayyuka ana lissafi ne da nami na ƙarshe me mutum ya mutu a kansa to amma wannan magana tana da fassarori kusan guda biyu ko uku fassara ta farko shine wannan irin ayyuka mutum yake a rayuwarsa wanda a kansu ne ya rasu wasu malamai suka ce abin da ake nufi to ana kyautata mar da samun rahama ko da ku a zahiri ba a ji furta mai ba kalmar shahada ba gurin mutuwarsa domin da yawa daga cikin mutane suna ɗauka cewa sai an ji mutum ya yi furucin kalmar shahada ne sannan ya mutu mumini wannan kuskure ne akwai wanda ya furta wani bai ji ba akwai wanda ya furta kawai wasu ne Allah ke zaɓa sai su faɗa har kowa ya shaida amma da yawa daga cikin mutane sukan furta kalmar shahada lokacin da za su mutu amma wallahi ba wanda Allah yake bari ya samu damar da cewa sun furta kalmar shahada an gane magana da kyau ko wasu kuma mautul fuju'a ne wanda take samun su a hakan duk da fuju'ar ne sukan samu furta kalmar shahada ba tare da wani ya sani ba an gane wasu kuma fuju'a ce sai su furta kuma hai a jidin a mautul fuju'a din ma to wannan duk yana yana faruwa kawai abin da nake so in kai mu shine wato dacewa a rayuwa ta ƙarshe shi ne mutum ya mutu a wannan kalmar to rashin dacewa kuma a rayuwarsa ta ƙarshe shi ne ya mutu ba akan wannan kalmar ba da haka suka ce fassara ta farko shi ne a ga mutum me yake aikatawa ana shaura wata biyu ko wata uku zai mutu ko ana shaura shekara ɗaya ko biyu zai mutu menene ake ganin yake aikatawa sai aka ga rayuwarsa da ta banza ne amma yanzu ya canja gaba ɗaya ko mafi yawancin rayuwarsa ta dawo kan ayyukan alheri to wannan shine abin da hadisin ke nufi innamal a'malu bil khawati ayyuka ana lissafi da na ƙarshe wanda mutum ya cika akai wasu suka ce a'a abin da ake nufi shine aikin da daga shi baka sake mai ba yin wani abu ba na alheri sai kuma lahira misali mutum an idar da sallah kafin ya haka ya haka sai ka ji cewa ya tafi lahira shi ma ana lissafi da shi misali mejo attahiru wannan abin nan soja da Allah ya ɗauki rayuwarsu a jirgin sama da hi da wasu daga cikinsu wanda shi ya fito daga masallacin juma'a an yi hudu ba da shi jama'a an yi addu'o'i da shi an gaisa an yi musafaha yana fita daga airport abin nan daga abin nan masallaci sai ina sai airport cikin jirgi aikinsa na ƙarshe shine sallar juma'a eh kuma yana azumi sannan akwai ɗaya daga cikin su shi kuma ya ɗauko azumin mai sita shawwa har ya ce mahaifiyarsa ta haɗa masa menene abin shan ruwa kaga sai ya zama ga wani aiki da yake na ibada shi kuma wannan gashi ya gama wani aikin ibada sannan sun tafi wani aikin na ibada domin yana da alaka da harkar tsaron kasar ina fata an fahimta sai Allah ya ce duk ku taho lahira to irin waɗannan ayyuka da mutum daga ya gama kaza sai Allah ya zama wannan gama kaza din daga hi sai ajalin shi to wannan shi ma yana daga cikin abin da ake fassara hadisin da hi cewa innamal a'malu bil khawatim cewa ayyuka ana lissafi ne da mai katika a kai to sai magana kasara ta uku shine abin da muke magana yanzu shine mutum ya furta kalmar shahada inda maut mutum ya faɗi wata kalmar shahada kafin ya menene ya koma ga Allah to shi ma ana lissafa shi da cewa innamal a'malu bil khawati Allah dai ya sa mu cika da imani ya sa kuma mu cika akan aikin alheri dan haka yace wal ilmu wal yaqinu ilimi da yaqini wal qabul da kuma karba wal inqiyadu da jawuwa qadrin fadri ma aqulu ka fahimci wannan abin da nake faɗa ma sai ce wa sidiku da gaskata kalmar shahada ka gaskata ta an gane ku wal ikhlasu kuma ka yi ta tsakaninka da Allah dan neman lahira wal mahabba kuma ka so kalmar idan aka ce mahabbatu la ilaha illallah ana nufin santa ita kalmar kanta shi yasa ba ku ji wani ba aka zo aka ce aka kawo ƙararsa gurin manzon Allah kullun idan ya zo yi wa mutane sallah shi ne jagora annabi yana yawan naɗa shi shugaba idan ya zo zai sallah sai karanta mutane ne kul huwallahu ahad ya zo zai sallah sai karanta mutane ne kul huwallahu ahad waɗanda suke bin sa a matsayinsu na wanda Allah ya, naɗa shi a matsayin shugaba a cikinsu abin yana damun su su ka san haka wasu suke so suke kawai a shiga qur'ani ai ta yawo ba su san cewa wasu limaman suna makalewa surori saboda wasu alheri da wasu fa'idoji da suka sani dangane da wannan surorin ba kun gane magana za ka ga liman kullum ya zo sai ya ce walfajiri wa layalin ashir har ka ji an sa masa malam walfajiri kai ka sa masa malam walfajir kai baka san wannan sirru ne ya sani dangane da mai ba da walfajir jama'a kuna fahimtar magana kai kawai karatu kake so a yi na gwaninta a shiga qur'ani har kowa ya ta tsaki cewa ka rike mutane a masallaci ka ki kai ruku'u da wuri kai bukatar ka kenan ka rike mutane ai ta buga qira'a shi kuma yana karanta wannan surar saboda wasu fa'idoji da ya sani ya karanta ta tare da ita jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko dan haka wannan bawan Allah kullun daga yazo yana Allahu akbar in ya gama fatiha sai ce qul huwallahu ahad Allahu samad abin ya damu wasu ya suka zo suka kawo kararsa gurin manzan Allah ya rasulullahi wannan mutumin ya kamata a yi masa nasiha ya ce me ya faru ce kullum kulhu Allah kawai ya zama malam kulhu Allah eh sai manzan Allah ya ce a'a ba haka ya kamata a yi ba ku tambaye shi me yasa yake yawan karanta kulhu Allah kawai shi ne sai aka je aka same shi to mun kai karanka annabi ya ce ma a tambaye ka me yasa wai kake yawan karanta kulhu Allah sai ce ina son kulhuwallahu ne saboda kulhuwallahu tana ɗauke da ayoyin da suke nuna kaɗaituwar Allah kun fahimci magana saboda duk gaba ɗaya kulhuwallahu har ƙarshe kaɗaita Allah take yi sai aka zo aka ce manzo Allah to kaji ya rasulullahi ya ce wai yana karanta kulhuwallahu ne saboda yana son kulhuwallahu saboda tana ɗauke da kaɗaituwar ubangiji manzo Allah ya yi shiru na wani lokaci daga baya sai ce to ku je ku gaya masa Allah ma ya ce yana son shi yaya ya haye ko bai haye ba an gane maganar da ke ku malamai suka ce shirin nan da annabi yayi mala'ika aka turo da gudu ya kawo sako tunda yana son kulhu wallahu to shi ma Allah yana son shi jama'a kuna fahimtar magana da ke ku to a nan da da yake cewa wal mahabba kaso kalmar yanzu kaga yana son kulhuwallahu ne saboda kulhuwallahu tana dauke da akaɗe ta Allah da me da bauta ko wannan yasa ya shiga aljanna ya samu aljanna to haka yanzu idan kana son wannan kalma ta la ilaha illallah da nufin cewa ita ce kalma mai daɗin da yanzu nan za ta kai ka lahira ta kai ka ainihin wato cikin falalar Allah wala kana iya samun darajar wannan bawan Allah da kima ya samu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ƙarƙashin wannan ana so bayan ka so kalmar ka so wanda ake jingina kalmar gare shi shine Allah sannan ka so duk wanda yake ɗauke da me da wannan kalma shine musulmi dan uwanka daga an ce ai wani musulmi ne sai ka ce alhamdulillah Allahu akbar wannan dan uwana ne musulmi sai ka ji kana ƙaunar shi sai ka ji kana iya bahi damar da ba za ka ba wa duk wani wanda yake wani addini ba in ba shi ba jama'a ire-iren rahin sanin wannan yasa da yawa daga cikin manya za a je gurinsu wani abu ne na musulmi ne jama'a ya taso amma wallahi ya su fifita waɗanda suke ba mu ba a kanmu saboda ba su san irin wannan cewa san musulmi da san kalmar shahada da san ma'abotan kalmar shahada da san Allah da ake dingina kalmar shahada gare shi wato wani mataki ne babba daga cikin matakin tauhidi ba in mutum ba shi da wannan cewa yana san Allah yana san abin nan annabi yana son kalmar shahada yana son musulmi shi yasa malamai suka ce duk mutumin da ya je yana kyamar musulmi akwai yiwuwar iya kafircewa Allah fa domin tambayar shi ne me yasa yake kyamar su baya son su me yasa baya son su jama'a kun fahimci magana duk mutumin da zai ji musulunci ya samu matsala musulmai sun samu tasgaro sai ya ji daɗi a ran shi akwai yiwuwar iya kafircewa Allah fa dan tambayar shi ne me dalilin da yasa idan ya ji musulmi sun samu matsala yake murna me dalili idan aka bi diddigi diddigi diddigi zaka samu addinin ne baya so jama'a kuna fahimtar magana shi yasa duk wata dama idan ta musulmi ne ko ta musulunci in dai ana yin ta kuma Allah baka damar da za ka yi to kar kai wasa da ita tana daga cikin abin da take nuna wa duniya ta nuna wa Allah ta nuna wa wato ainihin wato addinin musulunci matsayinka yanzu nan sai ka samu rahamar da baka taba tsammani ba saboda haka wannan kalma ta cewa wal mahabba a so kalmar shahada a so ma'abotan kalmar shahada ba karamar magana bace kar mutane su dauke ta da wasa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dadin shi wanda muka yi tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana na'am kwana na social media eh na'am